أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta laraba wanda ta yi daidai da sha biyu ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da takwas za mu kama karatunmu yau za mu tashi a cikin surat jasiya muna dai addu'a da fatan alheri da dukkan wayanda suka taimaka wajen saka wannan tasiri wanda bana ya zamanto ba mu samu fili ba sai a gidan rediyo guda daya shine gidan rediyo da muka gada tsaka da kakanni brc kenan to wanda duk suka ba da gudummawa Allah ya saka musu da alheri suna da yawa an guji kuce haka mafi yawanci dai haka dama kayan namu hatin bara ne mu hada mu hada har a kai ga abin da ake nufi duk wanda ya bada gudunmawa ba sai mun zauna muna ta kiran sunansu ba da yawa ma mu suna cewa kar a sa sunansu Allah ya saka musu da alheri Allah ya buɗa musu Allah ya musu albarka a cikin hidimominsu Allah ya kare su albarkacin wannan wata daga dukkan wani sharri da fitina kuma Allah ya san kowa ya san abin da ya yi kuma shi zai saka masa ba ƙaramin aiki ba ne aiki ne na jihadi abinda annabawa suke yi kenan dama su isar da sakon Allah lungu ƙauye birni aikin annabawa kenan shine kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al ulama'u warasatul anbiya malamai sune magada annabawa to yanzu Allah ya kawo hanyar hutar da mutane ba shiga ƙauyuka da garuruwa sai ya kawo wani sauti wanda wannan sautin a za a zauna guri ɗaya a gabatar da wannan kira zuwa ga Allah da nasiha da gargadi da wa'azi shi kuma wannan sautin shi sai ya yada ko ina a lungu da ƙauye ko ina kake kana da daman ka ji wannan wani ya ɗauki nauyin ba da gudumawa wajen isar da irin wannan saƙo to shi ma ya yi jihadi ke kamar yadda Allah ta jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum saboda haka ka zama kai ka bada gudumawa aka aka yi wa'azi aka yi nasiha ya kai wurin wanda ba a zata ma zai ji ba to ai kai ma kana cikin wanda suka yi jihadi kenan saboda haka wanda duk suka bada gudumawa ba su yi dan mu ba sun yi dan Allah ne sun yi don neman lada don neman yardan Allah ne Allah kuma ya san su kuma zai saka musu Allah ya saka musu da alheri ya ba su ladan masu jihadi domin ɗaukaka addinin Allah نعم بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الجاثية سورة أكسنت سورة الجاثية an kira ta jaciya saboda za a yi maganan lokacin da za a kira halittu zuwa ga isari wato suna dunkushe a kan gwiwoyinsu wannan sura ta sauka a makka ayoyinta talatin da bakwai ko talatin da shida kamar yadda muka faɗa a suratul dukhan cewa ba dan yawan ayoyin wani wata suran ta fi yawa wata wani wani wata kira'an ta fi wata kira'an yawan ayoyi ba a'a saboda dangantakan wajen ɗiga ayoyi wani wurin da ake ɗigawa wani a kira'arsa ba a ɗigawa a wurin kamar yadda muka yi bayani cewa bismillah juz'i ne daga cikin suratul fatiha ko to muka ce wajen ɗigawa ne ya bambanta a bismillan wasu sun shigar da ita wasu kuma ba su shigar ba amma wanda suka shigar sun fi hujja don akwai hadisin idza qara'atum al-fatiha faqra'uha bi bismillahir rahmanir rahim li'annaha ida ayatiha bismillahir rahmanir rahim ha mim wannan huruful muqatta Allahu a'lamu bi muradihi biha Allah shi yasan abin da yake nufi da wayannan harufa tanzilul kitabi saukar da wannan littafi ya sauka ne wato alqur'ani shine littafin min Allah sako ne daga Allah al'azizi wanda ya buwaye kowa don shi ya yi kowa alhakimi wanda ya fi komai hikima shi ne ma ya halitta hikima don haka komai ya yi sai ka ga a cikinsa akwai hikima ka fahimci hikimar ko baka fahimta ba ka gano dalilin ko hikimar Allah cikin abu kaza da ya ce a yi ko baka gano ba dai akwai hikima a ciki ba abin da yake kanka illa wajibi ka yi biyayya wannan umarni inna fi samawati wal ardi lalle a cikin sammai da kasai wato yanda Allah ya halici sammai ya halici kasai la ayatin wallahi akwai ayoyi da suke nuna kudurar Allah da kadaitakan Allah ta'ala kaga ƙasa kaga babu wani wanda ya isa ya ce shi yake iya sarrafa ta duk abin da Allah ke gwada wannan ayoyi ne girgizan ƙasa ambaliyan ruwa tsunami yankewan ƙasa ta fada sai ka ja ta sai dai ku yi haƙuri a je a gaya mu kowane shugaban ƙasa sai oh ya faru sai shi ma ya faru a ƙasarsa to ya zamu yi a nemo yan faya burgiyar su ta dan taimako su ciro wayanda suka riga suka burma amma babu wani wanda zai ce ai ni kan ai wuri na ni na nake ta ciko da shi na san yadda zan kare shi babu duk wanda abin ya faru gare sai ya zuba ido kawai in ambaliya ne ya gama shanyewa America wadda suka fi tsagutu suka fi girman kai suka fi jin cewa su ne komai sai Allah ya tunkuɗa musu wutan jeji wuta a za su da jirgin sama su yi ta faman kashewa da jirgin sama ana taibo dron-dron iri-iri na ruwa ana zuwa ana buɗewa ina jeji na dace waye kunna inda wani ne da ya sha bindiga ko ba haka ba ina wanda ya kunna al'azizu ne alhakimu shi ya kunna azizun kenan a istan kenan wanda ya buwaye ya gagara yayi kuma ba yanda ka iya to wannan a ƙasa kenan a sama fa gashi nan iri-iri ababen mamaki na Allah da ya sanya taurari rana wata giragizai hazo in ya ga dama kawai sai sako hazo tuno wasu kawai garinku ka san koyon da kudin da wasu kasashe suke kashewa ko wajen share tuno ba karamin miliyoyin kudi suke kashewa ba kawai sai ku zo kamar yanzu titin guntun nan sai kawai a tashi da safe kawai tun daga railway har abin da ya kai zaranda watar ko gaba da wurin duk wasu duwatsu ne kawai na suno sun cika titi ba dama mota ta yi mubin sai an ɗebo manya-manyan fel loda ɗin nan sun zo suna kankarewa suna kwashewa suna loda a mota ana zuwa ana zuwa a samu hanyar da za a wuce inda mutum na da iko ba sai ya hana zubowan sunon ba ko wani abu kawai daga suno ya zo sai ya narke ya zo ya zubar ruwa ya gudu amma ina wannan duka menene aya suno daga ƙasa yake daga sama ayoyin sama ne Allah subhanahu wataala haka yake idan ya ga dama yace kar a fito aikin gwamnati kar a je ko ina dan kasuwa kar ya fito shago sai a yi suno duk ya kukulle kofofin gida sai ga wani tana gubbugawa da ƙyar kana ballewa ka fita ko kuma a yi tsaruwa tun safe ake ruwa kamar bakin ƙwarya ba wanda ya zai fita a go a ga titi ya cika da tabo menene itatuwa an kakkarya an zuba an watsar akan titi din fol fol din lantarki an kakkarya an zubar wutan ma an ce ta kama in ku kuma kuka sa kuma ku ga fitinan da zai faru ba dama a ta da wutar a sa wutan wutar wutar lantarki na nefa ta ce yanzu sai a yi hakuri yanzu sai an gama yayyanke wayoyi an gama saiti daga wa kenan al'azizu mabuwayi to wannan shine mabuwayi Allah kenan duk shegantakan mutum shi kenan in wani fati kuka shirya wani kulab ne wani ne to Allah ya ce yau ba za a yi ba wai yana nuna sai ya bar ku ku yi wai lokacin da ya bar ku kuke yi din nan ba kun fi karfin sa bane ya ga dama ne kawai ya bari ake amma ya gana ce ba za a yi ba wurin ya kama da wuta a kawai a ce ai wutan nefa ne ne wallahu alam wani abu dai haka dai wannan ya yi kawai an ga dai wutan wurin ya kama da wuta haka ne azizu kenan mabuwayi wannan shine Allah kenan al'azizu mabuwayi alhakim mai hikima to ya ce lalle akwai ayoyin sama da ƙasa amma lilmuminina ga wanda suka yi imani suke gane aya ne ga wanda ba su yi imani ba fa ya faru ya fi ƙarfinsu sai su ce it happens by accident saboda ba imani sai haka accidentally mummunan jahilci kenan wai accidentally a hadari wai abun baya da dalili shi a gurinsa na'am wa fi khalqikum wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun wa fi khalqikum cikin halittan ku aya ce manya-manyan ayoyi wa ma yabuthu da abinda Allah yake watsawa a bayan ƙasa min dabbatin na dukkan dabba wato halitta mai rarrafe a bayan ƙasa duk ayatin ayoyi ne liqaumin yuqinuna ga mutane wanda suka sakankance da cewa Allah hakimu Allah ne yake yin abu dan kankani dan karami ya rinka girma yana girma yana girma yana girma har ya zama katon abu amma duk kere-keren dan adam idan ya riga ya yayi kenan ko ba haka ba in yayi tsawo sai dai a sa zarto ko wani abu a yanke ko ba haka ba in kuma dan karami aka riga aka yi to kenan sai dai a bar shi haka an yi kuskure an yi dan kankani ko ana iya tsara shi sai Allah duk abin da kake gani na halittun nan da dan kankani daga koyi kai din ma dan adam din koyi ne na kimmani aka yi joinin wani abu very small wanda ma ba za ka gan shi ba sai an sa cikin wani wani abu tukunna ka hango girmansa sannan a lirne shi a cikin mahaifa a ƙara masa da jini ya zama tsoka ya zama a sa ƙashi a yi abin nan har dai ya zama to dan wani dan ƙaramin abasa yana yawo a cikin ciki a ce akwai ciki na wata ɗaya biyu haka haka haka haka har ya girma ya fito a ɗauko shi a hannu bai fi tafin hannu ba ɗan ƙarami haka nan kuma kana nan kana nan sai ka ga ya girma yana girma yana girma yana sai ka zo ka ga garjejen tsatu ya shekara arba'in to wa yake irin wannan aiki in ba Allah subhanahu wa ta'ala duk wani ƙere-ƙeren ka ina ina kafin toci ka yi benci ya rinka girma ana ba shi abinci har sai ya zama babba ko wa zai yi wannan babu amma Allah yana danki ya girma haka za ka gani wani ɗan dutse yana ƙarami yana nan yana girma yana girma ka ji an ce ai da zamanin kaka da ka dutsen nan ɗan ƙanƙani ne yanzu ya zama ƙasu ko kuma dabiniya ɗan ƙwallo ne a jefa a shuka ya ɗan fito ɗan bulaliya yana haka yana haka zai zo ka dogon abu mai tsawo daga ina ya kalato abin da ya ƙara bodin ya yi bildin ɗin kansa ya yi tsawo daga ina ya kalato wannan Allah ke shi kaɗai yake wannan to in ka duba halittar mutum kawai ya dubi halittarsa halittar dabbobi halittar tsirai to shi ma Allah ya ce akwai aya amma ni kaumin ga mutane yuqinuna sai aka ƙara zurfafawa domin yaqinu yana gaba da imani da an ce li qaumin lil mu'minina ko ga masu imani to sai aka ƙara wannan kuma sai an yi gaba sai kuma ka samu liƙaumin yuqinu daga mutane da suke ilmin yaqini ke da ilimi na haƙiƙanin gaskiyan sakankancewa to su suke iya gane wannan na'am
واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وتسليم الرياح آيات لقوم يعقلون واختلاف الليل والنهار سابعا dare da rana ma aya ne yanzu nan da kaman awa biyu sai ka ga an kori kowa Allah ya kori kowa ba kowa a kan titi ba wanda ya sa ya zuba sojoji su yi wannan aiki ko akwai babu Allah kawai yake wannan aikin ba tare da ya ce ma komai ba ya kashe fitila kawai kowa ya kama hanya kuma ya sa maka jikinka ka ji jikin ya mutu kana son ka je ka kwanta ka yi bacci dare ya zo ke da rana kuma a kunna fitila kowa ya fito kowa ya fito ya jikinsa ya minke ya samu nishaɗi ya fita kuma ya je neman abin da yake nema haka wake wannan banda Allah aya ce da ta samu Allah da samun rana din da kuma ilajin laili din nahari wa ilajin nahari fil laili kana son yau kana da commitment kana son aiki mai yawa gwamnati tana son ta yi wani aiki mai yawa yau amma Allah ya ce wannan yanayin yinin yanzu awa goma ne can rana gaba ɗaya na bayar ko awa goma da rabi shike na ga yini ya zama ɗan gajere shida rana ta ko ko sai kusan bakwai rana ta hudu shida ta faɗi dare kuma kai bacci har ka gaji a jaje tsawo wannan fannin muna magana inda muke kenan muka sani Najeriya ko to yanzu akwai wasu su kuma suna wasu ƙasa su awa hudu ne ma kacal za su ga rana a wani yanayi in son samun su ne za su iya zuwa a ja ranar nan da tsawo don su samu su yi bukatunsu ba dama Allah bai ga dama ba su ba tsawaita musu rana wani wurin kuma a rinka kwala ranar a rinka jan ranar kamar America wani lokaci a yi awa goma sha shida don rana ne to ya za dole haka za su haƙura to inda a ce dan adam ne kaga zai canja yayi wa yayi wa kansa yanda yake so ko wannan ma duka ayoyi ne bisa cewa azizu shi yake tafiyar da abu in ba dan izzar sa ba sai a iya yin wani abu ba wanda yake so ba to ina ba wanda ya isa wa ma anzalallahu minas sama'i ma'in min rizqin kai Allah hakimu anna ce min ma'in nayi kuskure ko domin rizqin ne ba ma'in ba ma'in din Allah yake nufi amma saboda ya nuna mana cewa fa'idar ma'udin kuma ma'udin shi ne rizkodin to sai ya ce min ma'idin sai ce min rizkin da arzikin da ake saukar muku daga sama in baka san dama daga sama ake saukar da arziki ba ina tsammanin tsakanin bara da bana a najeriya dai ka sani kowa ya sani ko ba haka ba eh a ce duka rayuwar banza ake shegantaka ake yi asalin arziki kan daga sama yake yauwa ka san da nawa kake aunan shinkafa ka san nawa yanzu kake auna ka san nawa kake aunan gero ka san nawa yanzu kake auna ka san nawa ake sauran da gyada ka san yanzu nawa kake auna duka kuma wannan gero gyada menene nan yana jiran sama ne in sama ba ta yi aikin ta ba kasa ba za ta samu da wayannan abubuwan ba to shine Allah ya ce na arziki ashe arziki shi yana jikin noma arziki yana cikin samun abinci domin Allah bai samar ba ai ba za ku rika zumunci ku sha ba na ƙasa din ga sunan a ƙasa ai a nika duwa dutsen wurin da ita dora abu kowa ya samu ya je ya ci zai yiwu ba zai yiwu ba amma za ga su katakai da menene duk waɗannan abubuwan suna jiran sama ne itatuwa suna jiran sama wayannan kayayyakin shaye-shaye na gwangwani na ne duk daga nan sama ake murzawa a yi duk wani abin da kaga za a dora a ciki to ana jiran sama ta yi nata aikin ne tukunna ƙasa ta samu sarai to Allah ya ce to da abin da nake saukarwa na arziki daga sama wanda kuma a wasu ayoyi an zo an yi ta mana bayani fi tsari ma'in wahidi wa yake wannan wannan ya shuka gyada wannan ya shuka kankana wannan ya shuka abarba wannan ya shuka lemo wannan ya shuka dawa wannan ya shuka gyada kuma ruwa ɗaya za a yi kowace kowanne ya ja ruwansa ba ruwan Allah in ba da haka ba da sai a ce lemo ya an zuwa masa ruwan lemo ko ba haka ba kankana ya zuwa masa ruwan kankana kalan wanda zai sa ta fitar da zaki ne wannan mai ɗaci ne gauta da shi da kankana a guri ɗaya suke tashi a lambu amma gauta sai ya yi ɗaci kankana ta yi zaki duk sun ja abu ɗaya a kuma taki iri ɗaya a ƙasa kuma iri ɗaya kuma sai wannan yana yawo da na wannan amma wannan kalansa daban ɗanɗanonsa wannan kalansa daban waye ya zuba abin nan ɗin asalin chemical ɗin da aka samu bambanci banda Allah wake wannan wannan ya ishi mutum aya amma ka ce to shi kenan yanzu mu je a shiga wani lab lab a samu asalin wani ƙwararren ɗan agarkanta ya shiga lab shi kenan ya ce to bari yanzu abin da za mu yi gauta ne za mu mayar lemo babu kowanne rayan yana dai ana dai ana samun dai wata dabara a ƙara ba gauta a ce bari a ɗauko itacen kaza a jona da kaza don yana manyan 'ya'ya a jona gauta a yi ƙaton gauta amma dai ba za a yi ba zai tashi daga gauta ba ya zama gwaiba ba zai yiwu ba to Allah kenan shi yake yin wannan fa ya bil arda ya rayar da ƙasa da shi wannan arziki na ruwa ba da mauta bayan bayan bushewanta wannan fa mun zo muna maganar tsire-tsire ne ai al'arba da Allah ya ce ya rayar an dubi ɓangaren noma ne ba a dubi ɓangaren ɗan adam ba sha wanka wanke kaya share gari wanke gida wanke duk inda za a kwanta wanke suturar kwanciya mofin din tayis din ma in tayis na kasa in aka ce ba ruwa sai ka ji kawai ana ta doyi duniya yanzu a ce ba ruwa duk wari za ta warin ta sai ya ishe mu wannan ma kawai ta bangaren ruwa kuma duk masana sun san wannan ruwa na ƙasa na sama ne in ba a yi na saman ba ai kana gani yanzu rijiyoyi kwanakin bayan nan duk ba kike ka cewa su kai ba ruwan yana ta dada shino yana ta dada sikin a ƙasa yana ta dada nitsewa ko inda za a shekara kuma fa ba a yi ruwa ba da ya ya matsa duk wani mai bawal bawal sai ya kekace saboda an kwashe asalin dam din da Allah ya tara a ƙasa dan wannan na saman kike zuwa ya taru ya zama dam din da ake samun na ƙasa din to waɗannan duka fa wace wannan Allah wata sirrin riyahi bubbugawan iska yanzu nan ba dan a ce iska yana circulating ba da nan sai kaga kowa ya dauki wani takarda ne yana fifita wani yayi ne rayuwar ba za ta yi ba balle a ce a tsayar da iskan can sai ga mutane duk sun galabaita amma Allah ya rinka juya iska ta shiga nan ta fita nan ta ka san wannan tankokin duk sata suke yi ba su ba su ne iskan ba sato iskan suke su zo su barbaza su barbaza su sato su barbaza ba wai su suke suna yin iska ne iskan da yake kada su suke ta tara shi ma AC consumption yake ya jawo wannan iskan daga waje ya tsotso ki ya hura shi cikin kankaran kankaran da yake cikin sa ya zo cikin daki ka ji sanyi wannan dan sanyin da ya hura na kankaran da yayi a ciki shine zai turo maka kai ma haika ji sanyi ka ce ka samu AC amma na wajen ya jawo ya kawo maka in ba na wajen kara kawai zai yi sai ba zai yi ba an gane wannan ma duka daga cikin hikimomin Allah da ayoyin Allah ayatu duk waɗannan alamomi ne da suke nuna isar Allah da hikimansa da iliminsa da kudurarsa da aikinsa amma ga suwa ya ga ƙara gaba liƙaumin yaƙiluna an ce lilmuminina da aka matsa aka ce liƙaumin yuqinuna yanzu kuma da aka zo wannan mai zurfi aka ce wannan sai masu brain liƙaumin ya aqiluna ga mutane masu hankali amma marasa hankali ba za su gane wannan ba na'am
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق Mm.
فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون tilka ayatullahi wayannan sune ayoyin Allah da suke nuna kadaitakarsa suke nuna shi yake yin komai da kansa natluha muna karanta maka ita ya rasulullah alaika gare ka bil haqqi da gaskiya fa bi ayi hadisin to da wani zance ne kuma ba'adallahi bayan zancen Allah wa ayatihi bayan hujjoji na ayoyin Allah yuminuna za su yi imani in ban da zancen Allah wanda zance kamata ka yi imani da shi zancen makaryata in ban da ayoyin Allah wata aya ce za ka lura da ita ba wata aya da za ka lura da ita sai ayoyin Allah da zancen Allah su ne za su sa ka zama mai imani na gaskiya
ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها وبشره بعذاب أليم wailun wata kalma ce ta azaba wasu suka ce wani rafi ne a cikin jahannama wanda shi a cikin jahannama ma an tunkuɗa mutum sai ya faɗa ciki ya ta gungurawa to wannan rafi na jahannama shi ya tabbata ne kulle affakin ga dukkan wani ma- mai yawan ƙarya maƙaryacin banza asimin mai yawan sabon Allah an ce sunansa nadaru dan haris ya iya tatsuniyoyin jahiliya shi da yake cewa mutanensa wai su zo su tattara kar su je saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in labarai suke so daban-daban shi su zo su ji nashi su rabu da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah subhanahu wataala yace yasma'u ayatin lahi yana jin ayoyin alqur'ani tutla alaihi ana karanta masa dan ya shirya amma summa yusiru sai ya tabbata akan kafirci mustakbiran yana mai girman kai da barin imani ka allan yasma'aha sai ka ce bai ji ayoyin ba bai fahimce su ba alhali ya ji ya fahimta jabberancin sa ne ya hana shi yin imani fabashirhu wannan kai masa bore bi azabin da azaba alimin mai tsananin radadi an ce bushara ne saboda izgili gare shi eh a maimakon a ce ka gargade shi sai aka ce yi masa bushara na'am
وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين wa idza alim min ayatina idan yaji wani abu daga qur'ani shay'an ko yaya yake ittakazaha sai ya riki waɗannan ayoyi huzu'an abin izgiri ya rinka ɓata su ula'ika waɗannan maƙaryata an ce ula'ika saboda a tattara shi da makamantansa da shi da masu masu taya shi da makamantansa masu irin wannan hali maƙaryata lahum azabun muhinun wa'annan su za su gamu da azaba mai wulaƙantarwa a lahira nan من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم nan min wara'ihim jahannamu jahannama tana kiransu tana jiransu bayan sun sha azaban kabari sun sha azaban wulaƙanci a filin hisabi kuma ga jahannama ita ce na ƙarshe la yughni anhum ma kasabu shay'a abinda suka tara na dukiya ba ya wadatar musu komai sun bar shi a duniya ba nasu bane an karba an ba wa magada wala mattakazu min dunillahi awliya wala wa'anda suka rinka musu bauta a matsayin alloli a gurin su suka bar Allah in sun zo lahira ba su da daman su ce komai su ma hasabu jahannama su ma karmamin jahannama ne walahum azabun azimun azaba mai girma ta tabbata gare su
هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم haza wannan qur'ani da muke karanta muku hudan shiriya ne daga bata duk wanda ya saurare shi zai ji shiriya zai ji nutsuwa zai ji zuciyarsa ta yi haske zai ji kirjinsa ya yi yalwa saboda yana ɗauke da gaskiya abinda duk aka faɗa sai ka ji ya zauna a mazauninsa saboda shi ne asalin gaskiya duk abinda za a gaya maka sai ka ji saɓanin hakan nan ƙarya ne yaudara ne to wannan qur'ani shine kiriya daga dukkan wani bata bata ne na na ibada ko bata na, na hankali ko bata na basira ko bata na tunani ko bata na ɗemuwa idan ka rike qur'ani sai ga ya fito da kai daga cikin wancan bace bace din wallazina kafaru bi ayati rabbihim wayanda suka kafirce wa ayoyin ubangijinsu lahum azabun azaba ya tabbata gare su min rijizin na matsananciyar azaba alimin mai raɗaɗi azaba ta wuta da azaba ta rayuwa da azaba na kuncin rai da azaba na rashin kwanciyar hankali da yana tare da wanda bai yarda da alkur'ani ba bai imani da shi sai ga mutum gashi kamar mutum ba mutum ba ne shi kansa cikin ɗemuwa yake cikin ruɗu yake kana so wannan ka bincika labarai da ake kawowa daga ƙasashe na turai wanda ba su yi imani da Allah ba mutum ya yi arziki ya zama wani babban ma'aikaci ko wani babban mai ilimi na zamani amma sai ya zauna zuciyarsa tana ta farfasa haka sai a same shi a ɗakinsa ya rataye kansa ya mutu wai ya rasa ina zai dosa tunanin ya toshe masa menene ne rayuwa me ina ya dosa ya samu rudu da yawa suna nan kaman mahaukata mahaukata saboda babu wani awayana babu wani alƙibla a rayuwa gabaki ɗaya shi dai yana ci yana sha ya ya kulo na wata matsa'una ko ya kulo kama takul an'am yanda dabbobi suke ci haka suke ci rayuwar babu ya zauna ne ne manufar rayuwar ma yana wani ma tunani ne toke masa ya rasa ne ne ya sa ya aka a gero duniya ina ya zai dosa wani mawaƙi daga cikin mawaƙi mawaƙan amerika na mahajar yana cewa ji'itu la a'lamu min min ayn walakin min ayna ji'itu lastu adam wai wai sunan waƙar lastu adam wala qad absartu qaddami tariqan fama shaytu aina kuntu min aina jitu lasta adali wai ya zo duniya bai san ta ina ya zo ba kuma shi ya ga hanya ne a gabansa yana bi kawai ina zai kulle bai sani ba wai shi bai sani ni ban sani ba ban sani ba ban sani kaga wannan mummunan ruɗu ne shi ga baki daya bai san almabda ba bai san algaya ba a larabta ta almabda wal gaya menene asalin dalilin yin halitta bai sani ba gaya fa bai sani ba don haka shi yana cikin ruɗu me zai yi ya kyautata wa kansa menene rayuwa ya zai yi rayu rayuwa mai ma'ana akwai kuɗi akwai abinci akwai mai amma ina ne ya dosa bai sani ba to kai musulmi haka kake kai ka san min aina ji ita ka san mabda ɗinka ka san me yasa ka zo nan ma kalaktul jinna wal insa illa lima liya'budun gayan ne ibada ka san kuma muntaha muntaha wa anna ila rabbikal muntaha ka san akwai lahira akwai aljanna akwai wuta ga su nan kana karantawa ma shi bai san wannan ba dai bai yadda da wayannan ba yana ji yana dauka sophistication ne canji ne bai yadda da wannan ba amma shi ko bai san me yayi manufar rayuwa bai bai san rayuwa to ya ya zama haka mutum mutum ya hai a haife shi ya girma ya mutu to me ake nufi kuma a sake haihuwa wani wani ya ce ana to ana calculating ne yawwa in aka in ka mutu sai tunkiya ta cinye ka don ta cinye ruhinka sai a haife ka rago haka suke imanin wasu ne kake ganin kamar kamar dariya yauwa shi ke nan shi ne lahira ya ce to wasu kata akwai lahira shi ne wannan idan ya zama kai kai aka yi ka mutum shi ke nan kai ta abubuwa marasa kyau kai ta halaye marasa kyau kai ta ɗabi'o'in banza ka cuci mutane to shi ke nan idan ka mutu aka birne ka to sai a zo inda aka birne ka watakila ciyawa ta fito idan ciyawa ta fito kan wannan tsabarin ranka ya biyo cikin ciyawa ɗin to shi kenan sai da ake zo ya cinye ka in ya cinye ka sai kenan sai sai kuma ya je ya haife ka sai a haife ka jaki sai a yi ta lafta maka ana dukan ka ai dama kuma kuna ta dariya imanin wasu kuke dariya to ka gani to ashe musulmi ya kamata ya gode wa Allah alhamdulillah na'am to Allah subhanahu wata'ala ya ce irin wayannan Allah ya tanada musu azaba ko kafin na lahira azaban rayuwa azaban kuncin rayuwa azaban ɗemuwa azaban rashin sanin alƙibla ima azaba ne ga kuma azaban jahannama a lahira na'am
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله mai wannan suna alifu lallamu a sakeri in ji fulani ko yawwa alif lam hakuri ko to me wannan suna wanda baka taba jin lahu saniya ba baka taba jin me suna irin wannan ba wato dan ana son a fitar da abin ya zamanto kar a ce ma al al al a ce rabbu kar a ce khaliqu karin wani tunani wasu suna cewa ai mu ne rabbu kaza ko ko Allah kai ne kai ne alif lam hakuri duk wani abu mai ƙarya a duniya baya da awan wannan alif lallam hakuri duk ba ya cewa shi ne Allah malai ma sun ce ka gwada mana ka saba ɗanka Allah in ba gobe ya mutu ba in ma ya kai gobe kenan ko ko wannan Allahu nan shine allazi sakkara lakum al-bahara shine wanda ya hore muku Atlantic Ocean teku kaga ruwa yana turo kaman dutse yana faduwa amma a shiga ciki a fita lafiya litajri al-fulku saboda jiragen ruwa su yi tafiya jiya a cikin teku bi amrihi amma duk tafiyan da suke yi wallahi da izinin Allah ne ina aka ce bi izini abin da ya kamata mu waye game da kada wasu su ruɗe mu daga philosophers teku har yanzu ba mu taɓa jin wani masani da ya ce za a yana da wani ilimi na controlling ɗin teku ba sai dai controlling ɗin abin da ya ɗora kayansa kayansa da ya ɗora a kan ruwa yake ƙoƙarin ta yaya za a yi ya tsira ya fita lafiya amma ba wai yaya zai yi ya hana teku tudu ya hana ta tashi ya hana ta faɗuwa duk har yanzu ba wanda ya fara ma wannan tunanin saboda tunani ne da ba zai yiwu ba an gane wannan Allah yake cewa shi ba yana maka maganan jirgin ba kawai jirgin aje ka tsora jirgin wa yake kwantar maka tekun ta baka daman kai yawo a kanta shi Allah ne ya ba da daman tekun ka samu kai yawo a kanta a hakan ma 70% ne aka sha ko ba haka ba 30% ba a sha ba za ka ji an ce wata jirgin ruwa kaza ta fake ta wargaje da mutanen cikinta da kayanta duk an yi asara ko ta nutse duk an yi asara kuma babu sai me sai ido sai labari shi kenan ko ka ji ma an ce ta yi batan damo bat an nemi jirgin ma ina ta shiga ba a yi wannan ba wata jirgi wai menene sunanta wai na me wani jirgin ruwa da ya taɓa ɓacewa shekarun baya wani babban jirgi titanic ne ko ya ɓace bat aka yi ta nema san har yau ba labari Allah tura shi wani wurin da to ina masa nan ina rigimar dan adam ina kimiyyar ina fasahar ina hangen nesa ina saka internet ina menene duka an nemi jirgin an rasa ina ya shiga ma ba a gani ba na jirgin sama ma haka yana bacewa bat cikin falaki a neme shi a rasa inda ya shiga wannan duk me Allah ya sa yake me yasa Allah yake haka dan ya nuna wa dan adam gazawansa ya nuna wa dan adam kuma shine azizu to wannan shine abin da ake ganar da mu anan cewa ba wai wannan dan tarkacin a mun sa fulafulai ai jirgin yana gudu yana koran yana yanka ruwa yana me ba shi bane shi ruwan kansa wa yake controlling din sa ba wanda yake controlling din Allah subhanahu wataala yace shi yake hore mana wannan tekun a hau a ta tafiya ko ya hore sama a shiga cikin sama a ta tafiya da jirgin sama ana ta tafiya amma in ya ga dama sai ya kawo wani jiragizai sai ka ji jirgi yana sai ka ji an ce kai ya kunne ingila an dakatar da tashi na awa kaza ko minti kaza saboda yanayin sararin sama ba kyau a in ku kuke kontrolin din sararin sama a tashi mana kawai akwai yanayin da za a'a ba za a tashi ba kwata-kwata ko ina jin a Najeriya ma ya kama shugaban kasa ba da zai zo bauchi ba an ce yanayi ne ba da kyau ba to ka gani gabaki ɗaya an hakura Najeriya gabaki ɗaya ta hakura tana son shugaban ta ya zo bauchi amma Allah bai shirya wa ya gyara yanayin bai Allah ya ce ba za a yi tafiya a cikin saman ba sai mu gani sai mene sai hakuri kwanakin baya an babba labarin irin wannan airport airport na kasashen waje sun dakatar da taki saboda yanayin rashin kyan yanayi to wa yanayin nan kan ba hannun ku ba ina ce ku ne kuke rike da yanayin ai yanayi shi ne azizu shi yake da yanayi azizu shi yake da yanayin sama shi yake da yanayin ƙasa wani tamtabu ya ba ku dama ne ku yawa akan ruwa don ku nema min fadlihi daga falalan Allah wala allakum tashkuruna kuma an muku haka wai ko za ku ce kun gode menene godiyar ai biyayya ma wanda yake da yanayi din tunda an san yana da yanayin sama ya fi ƙarfin kowa da yanayin sama ba mai iya yin kontrol ɗin yanayin sama sai ya daidaita mana yanayi babu mai iya kontrol ɗin yanayin ƙasa sai ya daidaita mana yanayi in yace za a yi arctic a nan sai a yi in yace za a yi yankewar ƙasa a nan sai a yi in yace za a yi ambaliya a nan sai a yi to da bai yi ba fa kai da ka zauna lafiya ba a yi a yankinka ba fa suka gode wa Allah subhanahu wata'ala na'am
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الله يهوري مكم ما في السماوات أبن لتكين سمان كنا موراه ya bar rana ta ba ku dumi dan daidai bukata ran da aka dan dada Allah ya ce to tana iya bazarcewa sai ya dan buda ta sai kai ga kowa yana ta boya kai yau kan rana subhanallahi ko kaga Allah yana nuna to inda ya dada buda sama da haka fa inda an dada dada budawa sama da haka fa konewa za a yi ko to Allah shi ya daidaita level din zafin yayi daidai da bukata duk wannan dan ku gane shine Allah wal qamara da wata yayi wata yasa chemical a cikin haskensa da shi ƴaƴan itatuwa suke amfani su nuna in Allah ya ga dama sai ya cire wannan chemical din babu mun na tashi sai ga ya rufa sai ga ya zube sai ga ya rufa sai ga ya zube bai ma nuna ba yana nan danye danyensa da tsamin sai ka tsara cewa fa nan babu abu kaza ƴaƴan itatuwa sun kasa so yaya ku fesa maganin da zai controlling din abun mana ya zama yayi normal babu ko ba haka ba ina ce shekarar bara da Allah ya tashi nuna wata wata mu'jizar mu'jizarsa da kudurarsa ba ran na ce kawai haka kawai Allah ya kuturtar da dukkan tumatir suka yi ta kuturcewa irin wannan suka tafe su ne duk suka ƙi yin amfani sai ka je da ƙyar za a ɗan samu wani ɗan yalla yalla haka ana saya ana ƙoƙarin an rasa yadda za a yi a yi ɗan abin da za a yi marmarin abin da za a ci kuma mu har yanzu mu ji jirgin saman da ya je rinka teki ya ce ai aka ce ko wani abu ne yanayin ne ya zo wani wani cuta ne Allah ya kawo shi dole Allah za a ce wa za a ce babu haka Allah ya ga dama to wannan duka Allah yana nuna mana control din yanayin ma ya kyau daga wurin sa na'am yace Allah subhanahu wataala yace sakara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu duka daga wurin sa ne ma fis samawati min Allah ne ma fil ardi ma min Allah ne inna fi zalika la ayatin akwai ayoyi da za su tsiyar da kai bisa kadaituwan Allah amma fa ne kome ya tafakkaru ga mutanen da suke da kwakwalwa mai tunani to an kawo wata kissa nan akwai sarkin musulmi ana ce masa Rashid Haruna Rashid to yana da wani marubuci wai banasare saboda nan an kawo wannan isa ne saboda cewa da Allah yi fakar lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min wa fis samawati wa ma fil ardi jami'an min Allah to sai Haruna Rashid ya tambayi wannan likita ne kwararren likita amma ba na tsare kirista to sun daɗe yana aiki a ofis na shugaban ƙasa haruna rashid yana magani sai haruna rashid ya kasance yana son wannan kirista ɗin sai ce masa me yasa ba za ka musulunta ba sai ce a shi a bai a kan addinin su kawai to haruna rashid yayi yayi yayi sau da yawa sai ya ki wani lokaci sai yaro ya shirya kira ki ya nace masa me yake kake so a baka yaya za ina so ka zama musulmi gashi kana da ilimi in ka zama musulmi ai ka ci riba kaza kaza kaza yace wai kai kam me ya hana ka yi imani ne ni ka ga mun akwai abin da ya hana ka yi imani sai yace abin da ya hana ni imani wata aya ne a cikin littafin a cikin alqur'ani wanda ta yi daidai da imani na na kristaniti sai ya ce masa to wata aya ce sai ce masa yanda qur'ani yace wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu jesus kalma ce da Allah ya jefa wa maryam kuma ruhi ne daga Allah don haka qur'ana nan yana bayyanawa a fili cewa isa ruhi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala to wannan kuma ka yadda cewa ruhi daga Allah nan ba zai tabbata ba sai ya zama fatan Allah da haka to tun da dai haka ne a ce abin da suke fada cewa ɗayan bisa uku ne ko menene ya tabbata kenan tunda in an ce ruhi ne daga Allah to ruhin Allah nan fatan ruhin Allah nan shine jizo ko yace to kuma wannan aqida na kenan kuma gashi na same shi a alqur'ani ya zan bar wannan aqida dan haka ni na na na dawama akan addini na ba zan canja ba sai harun rashid yace a a a sai yace a kira malamai aka tara malamai yace kun ji abin da ya faɗa ku amsa masa ku kawo jawabi na wannan kazamin mutum ku gamsar da shi kenan malaman da ya tara suka imauce wannan ya kawo wannan wannan ya kawo wannan shikenan sai suka ce akwai wani Sheikh Al-Marwazi a kira shi masani ne a cikin ilimin tafsir sai aka kira shi ya zo sai ya tambaye shi ya ce masa kaji kaji tambayansa sai Sheikh Al-Marwazi ya ce subhanallah inna Allah tabaraka wa ta'ala qaddara fi azalihi anna hadha al-hadith yulqi alayhi hadhihi shubha subhanallah wato Allah ya kaddarta min tun azal cewa wannan mummunan mutum zai jefa min wannan shubha a majalisinka amma yanzu ba zan bada amsa ba amma na dauki alƙawari ba ci ba sha sai na kawo amsa sai ce ku buɗe min wani ɗaki a nan aka buɗe masa ɗaki sai ya shiga da ya shiga cikin ɗakin ya ce kar wani ya biyo shi ya zauna shi kaɗansa ya karanta alƙur'ani tun daga bakara ya fara karatu yana ta karatu yana ta karatu yana tunani don Allah ya ce ta tafakkaru na ko ku yi tunani ko yana karatu yana tunani yana karatu yana tunani har sai ya zo wannan aya da muke kanta وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه sai ce ku buɗe ƙofa ku buɗe ƙofa ku buɗe ƙofa sai aka buɗe ƙofa sai ya ce idan annabi isa wa ruhun minhu ne in haka ne don Allah ya ce wa ruhun minhu ko to in haka ya sa isa ya zama juzu'i na Allah to shi kenan duk abin da ke cikin sammai da ƙasai ma juzu'i ne na Allah dan ya ce fakar lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an minhu wannan jami'an minhu wannan wa ruhu minhu to to shi kenan sai ce haka ne sai wani zan ya ce a'a ba haka bane ai daga wurin sa ne ce to haka ruhin isa ma daga wurin Allah tunda samawati wal ard ka san dai jami'an minhu amma ba su ne Allah ba ba juzu'i ne na Allah ba daga wurin Allah ya kawo su to haka ruhun Isa ma minhu daga wurin Allah ya zo ba juzu'i ne na Allah ba nan da nan sai ba na tare ya kalmar shahada ya musulunta saboda haka malamai suke cewa ana da bukatan ƙwararren masana ƙwararrun masana tawili da duba aya da kuma ilhama daga wajen ubangiji wattaqullah wa yu'allimukumullah saboda haka lallai ilimin addinin musulunci ba kawai garma garma za ka ɗauko aya ka kama fassara ba akwai bukatan nutsa cikin ilimi abin da ya rikita su cewa ruhun min ruhi ne daga Allah to wannan fa shi sa Allah ya ce inna masala isa inda Allah ya masala adam khalaqahu min turab to kai ruhun min min man kai من الله قادمة أقرب المجر إلى أقرب ما تجروه من الآية من الله وإذا ما روه من الله من الله تومي بمبنشي to wannan an sa ruhin cikin bodi na wata mace har yaron ya girma da ruhinsa ya fito ko ba haka ba wannan kuma babu ma ma nemi ma a sa shi wani ta cikin namiji ya biyo ta cikin ya zama abin nan ba kawai sai aka sa shi a rana ɗaya kuma aka haɗa masa halittarsa a ranar kuma aka fito da shi a ranar shi ne fa abin da aka yi ba tare da kuma an kawo wani namiji ba a cikin aiki iyakacin tafake saboda haka dukkan mun nan inna ma amruhu za a rada shay'an an yaqul lahu kun fayakun saboda haka dukkan mu kun fayakunin Allah kuma dukkan mu gabaki ɗayan mu batilu ne duk wani makhluki batilu ne zalika bi anna Allah wal haq ma yaduna min duni kuma duka batilu ne dukan mu batilu ne hayakilu ne hayaki ne ko tunani inuwoyi ne Allah shine haqqu duk wa'annan sauran batilu na'am قل للذين آمنوا
قل للذين آمنوا يسروا للذين لا يرجون أيام الله ليجري قوما بما كانوا يكسبون قل للذين آمنوا يا رسول الله فجاء موين da suka yi imani ya gafiru lillazina la yarjuna ayyam Allah su rinka yin hakuri ma waɗanda ba su yadda akwai lahira ba sai da hakuri abun sai an hada da hakuri idan dai kana zaune da dahumi kidimin ne to ba shi yasa ake ta rigima ba mutum ne bai san komai ba amma ya dauka ya sani ko to Allah subhanahu wataala ya ce a rinka yawan yin hakuri ma waɗanda ba san Allah ba sai su faɗi wasu maganganu ka ji kaman ka mutu dan bakin ciki ko ba haka ba amma dai dole a rinka dan kauda kai kar a ce komai sai an ɗauki mataki to aka ce dalilin saukar wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yaki banil mustali a yakin da ake ce mata gazwatul muraifa to shikenan akwai wata rijiya wanda ake ɗiba ruwa a cikinta a madina to shikenan a tsakiyar yaƙi sai abdullahi ɗan ubai ɗan salul shugaban munafukai ya aika kadininsa ya je ya ɗebo masa ruwa a wannan rijiyar ya zo rijiyar sai ya samu wani kadinin sayyidina umar a bakin rijiyar ana ce masa jahaja shi kadinin ya saka kafafunsa cikin rijiyar ya zauna a bakin rijiyar kadinin abdullahi bin ubai ya zo ga kadinin umar sai kadinin umar jahaja ya ce ba wanda ya isa ya sa gugansa a wannan rijiyar wallahi sai an cika salkan manzon Allah kuma an cika salkan abubakar kuma an cika salkan umar don haka ya hana mutane ɗiban ruwa gaba ɗaya sai da ya cika salkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo na sayyidina abubakar ya cika na sayyidina abubakar ya ce a kawo na sayyidina umar ya cika na sayyidina umar sannan ya ba da dama wa wannan yaro na abdullahi bin ubai ya ɗebi ruwa da ya ɗebi ruwa sai ya tafi a makare je ya samu sai abdullahi bin ubai ya ce masa me yasa ka makara sai wajen dare ka dawo ya ce ai wallahi na samu jahajaha ne ya dai gaya masa yadda jahajaha ɗin ne sai ya ce ka waɗannan mutane gaya maka irin karin maganan nan namu na larabawa wallahi ya dace da su ka kibantar da karanka ya zo yana cizonka amma in aka gama yakin bani matsalik aka kowa madina wallahi wanda ya isa a garin nan zai fitar da baki shine lalin da ya ce la'in raja ana irin madinati la yukhrijanna al-azz min hal azab ya faɗi wannan yace ma baqiya muhammadin bin madina wa ashabuhu illa bima nujri alaihim min an-nafaqat ba abin da ya aje annabi muhammadu da sahabbansa a madina in ba dan muna ba su kuɗi ba abin da muke ba su suke ci da mu suke rayuwa amma ka ji wai ruwan rijiyar garin mu a zo a ci mai iko a kai kasan idza qatana anhum ar-rizqa yakhrujuna min al-ja'i in muka yanke musu tattalin arziki muka ibada zakka muka in komai duk fita za su bar gari lokacin da suka ji wannan zance labari zai isa ga sayyidina Umar sai sayyidina Umar ya ce ya Rasulullah ka mun izini in yanke kan wancan kara ka umurce ni in kashe shi munafiki kafiri ya ce a rana kaza ya manzo a sayin na umarai da kawo irin abubuwan da ya faɗa a ranar kaza ga watan kaza ya ce kaza mun kyale ranar kaza ga watan kaza ya ce kaza kuma yana cewa shi musulmi ne mun kyale shi ranar kaza ga watan kaza ya ce kaza kuma yana cewa shi musulmi ne mun kyale ya rasulullah ya isa haka ba mu izini mu tsare kansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi in kai haka mutane sai su ce Muhammadu yana kashe sahabbansa sai ɗansa ɗan abdullahi bin ubai sunansa abdullahi shi ma ɗan abdullahi ɗan ubai mutumin kirki ne mai imani na gaskiya zai ce ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam kar ka bar umar ya yi abin da yake so ni ka ce in yi in kana son a kashe maka shi to ni za ka sa ba umar ba domin ni in ni ne na kashe shi sai a zauna lafiya amma in umar ne ya kashe shi sai a samu fitinan dangi amma ni in ka ce a kashe shi yanzu sai in je in kashe maka shi in kawo maka kansa sai wannan aya ta sauka kar ku rinka yawan afuwa ga waɗanda ba su imani da gaske ba ban san sakamakon Allah ba imanin su garma garma ne ba na gaskiya ba shikenan sai ga Abdullahi dan Ubayy ya dawo Madina ba ce daga ya dawo zai hada gungu a fitar da manzon Allah ba sai ya samu dan sa a bakin kofar gida yana tsaye ya zare takobi yazo ce yace ba za ka shiga gidan nan ba yau ba za ka shiga gidan nan ba sai in manzon Allah ne ya in barka ka shiga kuma yau za mu gani da manzon Allah da kai wane ne mafi kaskasci ba ka ce wai mafi kaskasci ba to yau waye zai kaskasta manzo Allah ne zai kaskasta ko kai ne za ka kaskasta shikenan ya tsare kofa har dare ya ki barin dan ya ki barin baban sun ya shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labari sai ya aika ma yaron ya ce ka bacci ya shiga gida sai ya bacci ya shiga gida ya ce to na barka dai ka shiga gida da izinin annabi ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaskascin da ya same ka annabi ne ya cire ka daga cikin wannan kaskascin maganar ka da kake cewa annabi ne kaskasce bai tabbata ba kai ne ka kaskasta dan haka in ka ce zaka ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ne zaka kaskasta ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama zai kaskasta ba to aka saukar da wannan ayan ga ya mu wanda suka yi imani rinka yafe ma waɗanda ba su da hankali ba su san menene Allah ba ba su san sakamakon ranar kiyama ba cikin mafi yawancin abubuwan da suke yi ku kyale su liya zuriyallahu qauman Allah zai saka wa mutane bi ma kanu yaktubuna abinda suke yi za su je su ga sakamakon su a wurin Allah sallallahu alaihi wa ballaga rasulul karim wa nanu ala zalika min shay'in اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كريم جلال العزيز فلا تيسر لنا بها أمورنا تبرد بها قلوبنا ويغلي بها ديوننا وهوائجنا وأراحة لقلوبنا أبداننا سلامة والعافية في ديننا ودنيانا إنك لا تشرك القدر shugabannin ƙasa da ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya cika zuciyarsu da adalci abinda suka yi niyya Allah ya ida manufansu na gaskiya kuma suna da wanda ba haka ba Allah ya canza musu zuwa na adalci da karinci da kyautatawa al'umma albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala da nan sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah